musulmi yau lahadi hudu ga watan rabi'a mai sani shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da talatin daidai ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na biyar na shida ko na hudu za mu tashi darasi na biyar a suratul mu'min ko suratul ghafir a wannan sura mai albarka a wato sura ta arba'in daidai za mu tashi aya ta arba'in da bakwai mun tsaya aya ta arba'in da shida wanda za mu koma kanta insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ga zamu na wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da zamu yi bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب kamar yadda muka ji a satin da ya gabata cewa wannan ayar ita ce jigo dangane da ayoyin da malamai ke tabbatar da azabar kabari cewa lallai akwai azabar kabari Allah ya ce annaru yu'raduna 'alaiha ita wuta ita ce wata za a kabujiro da su a cikin ta guduwan safi wa ashiyan da yamma wa yawma taqumu sa'a sannan kuma ranar alkiyama adkhilu ala fir'aun za a ce da wato fir'auna da yan tawagarsa ku a shigar da su wato shigar da fir'auna da yan tawagarsa a shaddal azab mafi ya tsani ko mafi tsananin azaba kaga wanda yana nuni akan cewa lallai wato akwai azaba kabari domin inda aka ce guduwan wa'aziya safa da yamma kafin alkiyama domin gidaje uku tabbatattu ake da su gida na farko da na biyu da na uku na farko shine duniya na biyu kuma barza da Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atun sannan na uku shine alkiyama to akwai wanda Allah yake hada musu azaba duka a gidaje uku nan akwai wanda kuma yake wato wato yi musu a na farko da na biyu sannan a na uku ba za a yi ba akwai wanda kuma za a yi musu a iya na farko na biyu da na uku ba za a yi ya danganta akwai wanda ba za a yi ba duka Allah ya sa mana cikin saboda haka kaga a gidan duniya waɗanda za a yi wa azaba misali kamar kafirai waɗanda Allah ya halakar ka gaba ɗaya uku Allah ya haɗa musu yanzu irin su adawa da samudawa a duniya Allah ya aiko da wuta da mutanen annabi Nuhu tare gargaje sannan kuma a cikin kabarin su ma akwai azaba ka sun samu biyu sannan an je ranar alkiyama ba wata azaba za a kuma ninki uku kenan an fahimta da kyau ko bayan wannan ayar kan da wuce gurin akwai ayoyi da yawa da suke nuna akwai azaba kawai Allah madaukakin sarki da yake gaya mana a suratul tauba cewa sanu'azibuhum marratayn thumma yurduna ila azabin azim cewa za mu azabtar da su karo biyu sau biyu sannan kuma a maida su zuwa ga azaba mai radadi kaga shine malamin suke cewa azabar halakarwa sannan kuma azabar cikin kabari sannan sai a maida su zuwa ga azaba mai girma ita ce ta alkiyama kaga wannan aya ita ba ta goyi bayan haka ko kuma wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ikatan banka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma qala rabbi lima hajartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa cewa duk wanda yayi watsi gaban wa'azina da ake masa sai Allah yake fa inna lahu ma'ishatan dankan zai hadu da rayuwa mai kunci a ina a cikin kabari wa nahsuruhu yawm al-qiyamati a'ma sannan kuma ranar al-qiyama bayan ya bar kabari ranar al-qiyama kuma sai a tafi shi a matsayin makabi din ba ma makaho ba qala rabbi lima ashartani a'ma wa qad kuntu basira ya ubangiji sai ce ya ubangiji ya ka tashe ni makaho bayan da Allah da rido Allah yake kazalika atatka ayatina hakanan ayoyin muka zoma al-ayatul kauniyya al-qadariyya da kuma al-ayatul shar'iyya duka kare ta su fa natija ha fa tarakta kai wa tilu wa kazalika yawma tunsa kamar haka ne za a yi ma sakamako kamar an manta da kai ma a wuta haka za a rabu da kai walau tara izi zalimuna fi gamaratil mauti ko wal malaikatu batidu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabal huli shine ma'anin shayi bima kuntum tastaqdiruna fil ardi bighayri al-haqq wa bima kuntum tafsukun saboda haka shi ma wannan kaga yana nuna cewa akwai azabar ne kabari wala nuziqannahum min al-azab al-adna duna al-azab al-akbar shi ma Allah ya ce za mu ɗanɗana musu azabar da take ta ƙasa wato koma bayan azaba mafi girma ita ce ta kiyama shi ma wannan aya tana goyon bayan cewa lallai akwai azabar kabari hadisai kuma akwai su da yawa hadisin mu na jiya yin wato umdatul ahkam hadisi abdullahi bin abbas banda shi akwai hadisai da yawa na jabir abu huraira da makamantansu da yake nuna akwai azabar kabari annabi alaihi salatu wassalam ya ya gaya mana ya ba mu labarin wasu mutum biyu da suka zo wucewa ta makabarta yace wayannan mutane guda biyu azabtar da su wace wa ma yu'azzabani fi kabir ba ana azabtar da su bane abu ta wani babban al'amari a wani hadisin yace innahu ko kuma bala innahu lakabir bari wannan zance babba ne ko kuma ba wani al'amari bane ba wani babban al'amari bane da zaki iya kasa dinawa amma suka ce akwai masarori kamar da muka biya jiya kusan fassara uku da malamai suke akan me ake nufi wato wa ma yu'azzabani fi kabir to kaga wannan ya tabbatar da cewa annabi alaihi salatu wassalam ya tiro ganye sa a kowanne kabari guda biyu ne yake la annahu ma yukhaffafu anhu ma malam yayi bata wata kila a sauƙaƙa musu mutukar wannan ganyen da na sa ko rijin da na sa bai buke ba yace ne malamai suka ce kaga wayannan da annabi ya sa wannan abu ko shakka babu musulmi ne da annabi waje ne ba kafiran da suka mutu ke duba ko da shi sun kwabu musulmi ne an fahimta da kyau ko sannan kuma sai annabi yake mutu sai daga cikin su fakana la yastak la yastakiru ko la yastanjihu min al-bawl duk kowace ruwaya ta ta tabbata cewa baya tsarkakuwa daga bawl sai daga cikin su wa amma al-akharu fakana yusibin namima sayan kuma yana yawo da annabi mun annabi ne munafiki ne zai dau magana daga nan ya je ga wasu to wannan kaga ya nuna mana cewa akwai ne azaba kabari yaji ne malamin ce cewa wayannan abubuwa ne ke sabbaba azaba kabari abin da yake sabbaba azaba kabari shine abu na farko da wannan hadisin da muka biya munafiki na biyu rashin karkakuwa daga fitsari idan mutum ya je riƙe bai gama ba kawai ya sa wandanka wannan na biyu kenan sannan na uku kukan kera kukan mutuwa idan mutum yana yi ana yi kukan mutuwa aka yi kukan mutuwa mutukar da ya zarta to shi ma za a yi azaba kabari da wannan kukan innal mayyita la yu'adabu bi buka'il hayy an gane ko ko al mayyitu yu'adabu bima ni'a alayhi aw kama qala saboda haka wanda ya mutu mutukar yana da ikon da zai hana tun da ransa da ranka zaka gane za a yi ma ko ba za a yi ba idan aka yi ba mutuwa kan gaba ɗaya kowa ya rufe ka kyana kuma zaka iya hanawa in aka yi ma in ka mutu kai ma sai an Allah ya ma azaba ne amma idan kana hanawa ko ka mutu in suka yi ma Allah ba zai ba azaba ba an fahimta da ko babu wani cin karo dan suna kawo ayar wala tajiru wajratin wajra ukhra cewa laifin wani baya hawa wani sai malam tanki a du'aul bayan yace abin da ake nufi idan kana da ikon hanawa ka ki hanawa to za a yi ma azaba ne amma idan kana hawa hanawa bayan ka mutu aka yi ma to ba za a yi ma azaba ba an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shi ne domin a jahiliya umarni suke yi idan na mutu a yi mun kuka mai yawa idan mutu fa na ayi bima ana ahluhu wa taqi alayya aljaba ya umma ma'badi haka wani yake ba da wasiya ba cewa in na mutu ki sai ka mun kuka kuma ki yaji a gari yake kukan mai yawa kenan za a kaga wannan wato umarni ne to shi umarni kala biyu ne akwai wanda za ka yi da baki akwai wanda za ka yi da kuma a aikace shi ne wancan da na faɗa na baki shi ne wanda ya yi umarni a aikace kuma kana gani ana yi wata kila kada idan ana hana su ba ka rika cewa a kyale ku kyale su in dai aka yi ma bayan ka musu to za a yi ma azaba sannan abu na uku sabo togewa akan sabo yana sawa a yi mutum azaba mutum ya rika raina sabo yana ganin ba komai ita shi ma yana janyo azabar kabari to me mafita da azabar kabari shine malamai sai ce shi ma yana mafita shine kishiyoyin wayannan duk da aka kawo mutum ya zamto yana tsarkake kansa sannan bai zama annabi ba sannan kuma ya rika addu'a kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam yake yi to Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga azabar kabari sannan abu na karshe shine karanta suratul mulk yayin kwanciya bacci mutum yana karanta ta ko shakka babu hadisi ya tabbata cewa Allah ne tsare shi daga azabar kabari Allah ka kare mu daga azabar kabari to wannan shine abubuwan da malamai suke kawo dangane da abin da ya shafi azabar kabari amma azabar kabari tabbatacciya ce shi sa ake tausayawa ba za ka ce wanda ya karyata azaba kabari Allah ya kai shi ya gani ba Allah ya sa ya tuba ya sauri ya gane ya tuba na ga waje wanda ya ce Allah ya kai mu za ku gani yayi saboda haka Allah ya sa ya tuba ya gane cewa lalle akwai azaba kabari sai Allah ya ce وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار
kamar yadda ɗaya daga cikin dalilan su su al'almaniyu ne liberalist na ƙaryata wato azaba kabari suna ganin wai hankali ba zai karba ba suna cewa a je a buɗe kabarin wanda ya kwana biyu ko uku a yanzu a ga me za a gani kaga wannan akwai rashin tunani a domin har da abin da ya shafi azaba kabari matsala ce gaibiya ta gaibu kuma dole daga cikin in kana so imanin ke gaje ka imani da gaibu Allah dina yu'minuna bil gaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun saboda haka imani da gaibi shi ya tabbatar ma da wannan abin da wato ake gaya ma kuma duniyoyin dan adam kamar da ilimi ya tabbatar da yarki akwai duniya cikin ciki cikin mahaifiya sannan in ya fito kuma yana jariri duniya ta biyu kenan sannan duniya ta uku shine malamai suka ce duniyar bacci bacci ba duniya ta hudu kuma barzahu duniyar ta biyar shine alkiyama kanta wayannan marayikun guda biyar kowace gaskiya ce kuma kowace tun a yanzu ka tabbatar da cewa waɗansu daga cikin ka wato ka tabbatar da su yanzu misali duniyar jariri duniyar da jariri yake ciki ba irin ta kowa bace kuma akwai ta a cikin da yake rayuwa wanda kai da kake waje yanzu baka yi sakai irin wannan rayuwar ba ka ga yanzu biyar da kake sakan cikin jariri wanda yake cikin mahaifiyarsa baka yi saka jona ma fayi ka je a jona masa relax ba daga cikin cikin mai ka za a rasa uwar da yar amma Allah ya masa wani fayi wanda yake zukar abinci ta cikin sa ko ba wanda ya ise wato ci wannan abincin ya rayu in ba shi ba to wata duniya ce mai zaman kanta sannan kuma da ya fito za a iya amfani da nan da lido da waye da a waje a wata duniyar daban a wannan lokacin biye da ake san ba za a zo naman kaurin sa a samu ganda a tuza mar a baki ban kawai mutuwa ne ko ba haka bane kaga duniya ta biyu kenan duniya ta uku ta bacci idan mutum yana bacci zai ga ya an nada shi ba saraki ya zama gwamna ya fai ya fage duka abubuwa iri iri komai zai gani ko ba haka bane ya a wannan duniyar komai zai iya gani ya je unguwarsu ya yi kaza ya yi kaza a duniya ta uku kenan sannan duniya ta hudu shine barzahu da an je kaga wannan duniyoyin uku duk kan mu gaba ɗaya mun mun leka su mun san ko ba haka bane amma duniya ta hudu da ta biyar wannan sai nan gaba kuma to to da haka duk wanda ya yi da wayannan gaba daya lallai ya yi da cewa akwai azabar kabir an bayyana da kyau ko shi ne Allah madaukakin sarki yake wa idiya ta hajjuna finnar fatin lokacin da suke jayayya wannan ya kafa wannan hujja wannan ya kafa wannan hujja finnar a cikin wuta wa yaqulu du'aba lil ladina istakbaru sai raura na cewa masu girman kai ogannin su kenan inna kunna lakum tab'an mu fa mu mabiyan ku ne jami'i ne na tabi'un mu mabiyan ku ne ku muka bi fa la antum mugununa anna shin za ku iya wadatar da mu da barin wani abu da siban minan nar wani yanki na wuta da Allah zai azabtar da mu za ku iya dan rage mana kaso idan za a ba mu kaso 100 ku rage mana kaso 20 ko 30 a ciki shine tambayar da zaki uwai wato mabiya zaki wa waɗanda suka bi dai Allah yake قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد
Allah madaukakin sarki yake karin ladina takbaru sai waɗanda suka yi girman kai waɗanda aka bi sai ce inna kullun biya kai idan ka samu wa fa da haka take shine maganar shine inna kullun biya yadda kuke san azaba mu ma haka muke santa inna allaha qad akama bainal ibad ku sani cewa Allah madaukakin sarki yayi hukunci a tsakanin bayi saboda haka kauku dane mu kaga irin wannan jayyar Allah ya ba mu labari a suratul baqara ya ba mu labari a suratul araf ya ba mu labari a suratu suratul ahzab wurare da yawa kaga suratul baqara Allah yake ittabaza alladina tubi'u min alladina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا ثورة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ألا يتي كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار أسورة الأعراب ألا يتي وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون a suratul azab Allah yake qalu rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim bi'afayn min al'azab wal'anhum la'nan kabiran ko kaseeran a ruwayar hausa a warju an nafi'u saboda haka kaga duk wayannan Allah ne yake ba mu labari yadda za su kasance cewa za a yi rigima tsakanin tabara alladina tubi'u min alladina tabu waɗanda aka za su yi baran-baran da waɗanda suka yi su domin sun ga azaba wara'ul azab sun ga azaba ido da ido wa taqatta'at bihim al-asbab duk wata dangantaka ta yanke a wannan ranar wa qala alladhina tabu law anna lana tawrata fa natabara'a minhum kama tabarra'u minna su mabiya da suka bi sai sai da Allah zai ba mu zai dawo da mu duniya wallahi sai mun nuna musu wato mu ba kan wallata bane sai mun raba za su zo su gayyace mu mu ci zuwa shine fa tabara minhum kama tabarau minna kadalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim kamar haka ne Allah zai nuna musu ayyukan suna da dama akan Allah ya ce wa mahum biqarijin minan nar ba kuma za su fita daga wuta ba da waɗanda aka bin da wanda suka yi tunda a duniya mutum da ya hankali ba annabi ya ce la yudabul mu'min min ju'rin maratay ba a tara mumini sau biyu a rami daya wannan kalmar kai tana amfani da kowa ga wanda yake mabiyi da kuma wanda wato wanda wanda ake kokarin ja cewa wani ya zo yanzu musamman a wannan harkar yanzu da nake karanta wannan hadisin na ga wasu nace typical example ga mutanen mu a yanzu da suke kokarin yin zabi annabi ya ce ba a taron mumini sau biyu a rami dai abin da kai ki talakan da aka wahalar shekara da shekaru shi za a kuma zuwa yanzu a yaudara kuma ya kare yadda to kaga alamar tambaya shi idan talaka ya kare yadda ya fada irin wannan ramu to ala wato matsalar da annabi yake ba a taron mumini sau biyu a rami dai za a saba kwashen ba anya mumini ne kai shine shine abin tambaya anya mumini ne kai ya ce ba a taron mumini sau biyu a rami daya kai kuma ba sau ɗaya ba ma sau goma aka sare ka kuma kai yadda shine abin takeitin wanda zai cutar da kai ya wahalar da kai ya hana ka karatu ya ba ka ita baka lafiya ita baka ilimi shi ne kuma dawowa ya ƙara baka dubu biyu ko dubu biyar kuma ka kuma zaɓar ta ai ka kuwa ya kamata a cire lambar buri daga jikinka domin annabi ya ce ba a taron su sau biyu a rami ɗaya saboda haka wannan shine to haka za su zo su baran baran tsakanin su da mabiyan cewa ina ma za a dawo da su duniya karama Allah yake kalu rabbana inna adana sadatana za su ya ubangiji mu fa jagororin mu muka bi wa kubara ana da cewa gabanin mu ba galluna sabila suka watar da mu hanya ba daidai kiya sai ce rabbana atin bi afaini min al'azab sai ya ubangiji linka musu azaba linki biyu su suka watar da mu wal'anhum la'anan katira Allah ka tsine musu dinuwa mai yawa aka mabiya za su sannan haka suratul arab Allah yake wa qalat tukhrahum liulahu mabiya za su cewa wato na kaje za ce da na farko su ne mafiya da wanda aka yi ya ubangiji wayannan su suka batar da mu kai ba ta azaba linki biyu sai Allah yake da kullum da yako kowa sai mun linka ba shi Allah ba a ziga shi zaka ziga Allah ne Allah ba mutum bane wannan da zaka koma kai masa wani bambadan ci kace ka ziga shi in zai ware azaba wato kaci goma saboda ka ziga shi ma irin a sai ce kowa linkin sa zai dauka da ku da kuka ji da su da aka yi wa biyayya walakin la ta'lamu me hada ka amfani da kokolwarka shi dan aka yi bayani a ayoyin alqur'ani zai ce afala ta'qilun fa'tadiru ya ulul albab fa'tadiru ya ulul awsar duk wannan hankalin ba ya ba ake so amfani ba anan ake so yi kuma ba ku yi amfani da jiwa saboda haka tunaninka da wani hajjar ne ka ba zai amfani a lahira ba a duniya zai amfani kawai in za ka yi hajjar ne ka gane cewa ga abin da ya kamata yi a duniya to kai amma a lahira amma ka yi hajjar ne ka raban gani ba zai amfani ba yace ne Allah madaukakin sarki yace ne قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد يلا يجينا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب
Allah madaukakin sarki yace wa qala wa qala allazina fil nar sai wadanda suke cikin wata jinsi li khazanati jahannam da masu kula da wutar jahannama mala'iku kenan domin khazana jam'i ne na khazin an gane ko alawazin wato fa'ala ko kuma ce kafir sai a ce kafara an gane ko sa'ir sahara aka yi fi ilal saboda haka khazana ta jahannam ba shi kula da jahannama wannan mala'ikun udu rabbakum ku roka mana ubangijin aka yi mutar ce ku roka mana ubangijin ku yukhaffifa anna yawman min al'azab ya sauƙaƙa mana wani yini daga azaba yini ɗaya kawai rana ranar hutu ɗaya suke so ba wai kullum a kyale a kawai yanzu rana ɗaya suke so a roƙa musu yini ɗaya daga azaba yau a ce akwai hutu ba azaba sai gobe za a ci gaba kawai suna buƙatar iya wannan yini sai Allah ya ce ni قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
Allah madaukakin sarki ce kalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat kima da ku ce da su shin wato manzali wasu kasance sun zo muku da hujjoji ba mabayyana waɗanda suke a fili ƙalubala zai ce sun zo shi ne amsar ƙalu fada'u sai mala'iku ce mala'iku ce da zo ku ɗora ku ta kira ku ta kira ku ta kira ubangiji wa ma du'a'ul kafirin ku ta addu'a ai shi kira na kafirai da addu'o'in su ba a komai yake ba illa fi da lalbati cikin bata wannan kiran da suke ba ƙara wato jefa su daji yake Allah wuri saurare su ba yalla yake إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد dauke يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار Allah yake inna lallai mu da nan suru rusulana za mu taimaki manzannin mu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani fil hayati dunya a wannan rayuwar ta duniya wa yawma yaqumu al-ashhad da kuma ranar da ke jura su tsaya yawma la yanfa'u zalimina ma'aziratuhum ranar da wato hanzarin azzalimai ba zai taɓa yi musu wani amfani ba walahum la'anatu kuma tsinuwa Allah ta tabbata a kansu walahum su'ud dar sannan kuma mummunan ƙarfi ko mummunan gida ya tabbata a gare su to nan malai yana gaya mana cewa wato um, Allah madaukakin sarki ya kawo ya, ya kawo abubuwa da dama da ya magana a kai na cewa na abu na farko yana cewa wa kada aure da Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tambaya ya kawo cewa da Allah madaukakin sarki yake um, lallai za za mu taimaki manzanninmu فقال قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية Allah ya alƙawarin cewa za mu taimaki manzannin mu da waɗanda suka yi imani amma kuma mun ga cewa wasu annabawan ba kashe su mutanen su ce kamar annabi Yahaya da annabi Zakariya da annabi Sa'aya wayannan duk kashe su aka kuma sannan Allah madaukakin sarki ya ce kataballahu la'agli banna ana wa rusuli wa inna jindana lahumul ghalibun din ya faɗi wannan to wato malamai suna ta bayani akan cewa me ake nufi da wannan kasu kuma wasu annabawan sun tafi sai ce wa minhum man kharaja min bayna azuri imma muhajiran ka ibrahim a cikin annaba akwai wanda guduwa suka yi kuma Allah ya alƙawarin zai taimake su amma saboda wahala da fasikin sai barin garin suka yi hijira ce kamar annabi ibrahim an gane ko kamar annabi isa shi da abin ya yawa ba sai Allah ya dauke shi kuma ya alƙawarin zai taimake shi kuma ya dauke shi an fahimta da kyau ko yawwa to sai a ce fa ainan nusratu fid dunya to ina nasara kenan irin masu wannan gurbataccen hankalin zai ce da kai ina nasara su ko kamar da ke ƙarya da hadisai sai a ce ai tun da ba a ga azaban nan a cikin kawai ba ƙarya ne sai a ce wannan ma annabin ga annabi Isa ya zo da ƙarya ta haka za su yi ba ga annabi ya ya zo yanka shi aka yi ma shi mace ce ta sa aka yanka shi kaga wannan kafin mu ji amsar da ya bayar bari mu ji aya أما كنتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أكيد هو أن تسكي تعرف أن بعض كتير يسير نصر الله قريب da kansu kaga jarraba ta yi jarrabawa kenan to amsar da ake bayarwa shine cewa da Allah yake zai ba da taimako da agaji ga annaba da mu'minai amma kuma ya ce zai jarrabe su alif lam mim hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kafirin sannan kuma yace wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe yana ga masu tsoron Allah saboda haka wannan koda ba mu jire malam ya kawo ba wayannan amsoshin sun isa koda an kashe annabi to da karshe za ku Allah baya kyale al'umma sai ya halaka ta yanzu kawai mutane annabi Ibrahim alayhi salam da suka kore shi da karshe yaya al'amarin ya kaba ai Allah madaukakin sarki bai kyale shi ba sai da ya tsora waɗansu mutane akan su kuma suka zo suka lallasa su kamar yadda yake cewa an yakuna al-murad bin nasri al-intisar lahum mimman adahum wa tawam kana zalika bi hadratihim aw bi jaybatihim abinda Allah ake nufi da wannan shine Allah zai taimaki annabawa nan ko ta hannunsu ko ta hannun wasu ko da an kashe su Allah zai kawo mutanen da za su zo aw ba'da mautihim bayan mutuwarsu kama ko ila bi qatlati yahya wa zakariya wa jaya mutanen da suka kashe wayannan annabawa gaba ɗaya Allah bai kale su waje da ya tura sallada alaihim min a'da'ihim man ahanahum wa tafaka dibahum sai da Allah ya tura wasu abokan gaba su akan suka kakkaje su kuma wa qad zakara anna numrud ko zikira an ambaci cewa numrud akada wallahu afza azizul muqtadir namaruzu da bawo yake fara shi ma Allah bai kyale shi da ya takura annabi Ibrahim sai da Allah ya dace shi da babba wa amman ladina ramau a musulmal masih alaihi salam min alyahud amma wadanda suka je suka sami wato wannan ba Allah suka gicce shi a wadan annabi Isa suka takura annabi Isa alaihi salatu wassalam su ma akwai abin da ya faru da Allah madaukakin sarki ya dora musu rumawa mutanen Italy ba halu suka zo suka sallaka su suka wulakanta su a zalluhu suka karkantar da wa zarahum Allah alaihim Allah ya dora mutanen Italy akan waɗanda suka dakura annabi Isa kaga dai matsalar tana nan kuma kabin yau mai kiyamati da yanzu da Isa ibn Maryam imaman adilan sannan kuma bayan nan shekara 40 ya rage Allah madaukakin sarki zai dawo da shekara bakwai ke zai dawo da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya tuka ko duniya zai sako a matsayin shugaban adali ya rika hukunci fa yaktul al-masih ad-dajjal yanzu ya kaje masih ad-dajjal da rindinarsa daga cikin yahudawa sannan ya kaje aladi ya kakkanye wannan salifin wannan kuros sannan ya soke jiziya fala yaqbalu illa al-islam sannan duk wanda ya zo ba da musulunci wa annabi Isa ya yake wa hadhihi nusratul azima wannan ita ce babban nasarar da Allah yake faɗa cewa zai ce maki inna lanansuru rusulana wallazina amanu cewa za mu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani wa hadi sunnatul lahi kan mutum in mutum ya sauka daga nan ya koma layin munafikai kaga lokacin da aka jarraba annabi alaihi salatu wasalam hunalika tuliyal mu'minuna wa dildilu jizalan kabida da Allah yake wa idh yaqulul munafiquna والذين في قلوبهم مرض ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa harka ce ta munafikai mutum ya rika cewa Allah ya ce zai kaza kuma bai ba lokacin da aka girgiza mu'minai zamanin yakin ahzab munafikai suka koma suna cewa to abin da Allah ya mana alƙawari da manzansa duk rudi ne kawai yaudaran ba aka haka kake idan Allah ya alƙawari ko wato ko ka sani ko baka sani ba abin da ya alƙawarin nan sai ya tabbata ko ka sani ko baka sani ba to shi da abin da ayat take nunawa cewa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya a wannan rayuwar ta duniya wa yawma yaqumul ashhad da kuma ranar da shedu za su tsaya ina ka ce mala'iku akwai wasu malamai suka fassara cewa mala'iku ake nufi wasu kuma suka ce a annabawa wa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida shine annabawa wasu kuma suka ce wato al'umma al'umma ko wata al'umma kamar al'umma annabi alaihi salatu wassalam wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida saboda haka wasu kuma suka ce duka ba cin karo duka a jini an fahimta da ko to shine yau mai kumul ashhad yau ma la yanfa'u zalimina ma'adiratuhum ranar da wato azzalimina azzalimai suwaye azzalimai shine kafirai da mushrikai wal kafiruna hum zalimun alladheena amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun an gane ko saboda haka wannan shine abin da ake nufi az-zulmu dama az-zulmu zulman zalunci kake ne akwai zulmul akbar da kuma zulmul akbar zulmul akbar shine wanda an shiga wuta ba a fita shine kamar yadda na faɗi wato wannan kamar kuma inda annabi luqman luqman da shi yake ga wa danka ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmul azim kaga dai da shirkul akbar ake ni an gane ko to ranar da azzalimai da mushrikai wato hanzarin su ba zai taba amfanar da su ba walau mun la'anatu sanan inuwa ta tabbata a gare su a sardu wal ibadu an rahmatullahi ta'ala shine wato Allah na walau mutu da sunna tana da mummunan karshe kuma sai Allah yake ni ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب الله يقول ولقد آتينا موسى الهدى حقيقة من باع النبي موسى عليه السلام شريعة وأورثنا بني إسرائيل الكتاب sannan kuma mun gadawa bani Isra'ila alkitab shine littafi wanda kace a taura ta annabi Musa ake ne wasu kuma kace a jinsin al-alif da lam din listigraqul jinsi jinsin kutub ake ne littattafan bani Isra'il domin ba annabi ya ka tura musu ba kaga annabi Dawud da annabi Sulaiman bani Isra'ila ne annabi Musa da annabi Harun bani Isra'ila ne annabi Isa alayhi salatu wasalam bani Isra'ila ne saboda haka alkitab din littattafan su ake ne an fahimta da kyau ko yawa to shine wala kada atana Musa al-huda wa awratna bani Isra'ila al-kitaba sai Allah yake hudan din littattafan gaba ɗayan su ko ne shari'a ne wa zikira kuma wa'azi ne li ulil albab kun ji irin magana ko amma ga mata hankali saboda haka hankalin ka an baka ne dan yi amfani a duniya ba lahira ba in ka je lahira ba za ka nuna hankali ba zai wani amfani ba saboda haka a duniya ake so ya amfani a ta a irin rayuwa hankalin da Allah ya baka yanzu kawai kana zaune yanzu ba aiki ba kaza ba kaza to amma dai duk yadda za a yi duk yadda wani aboki yake so ya zaka akan wata harka ya amfani da wannan kokolwar da kake da ita cewa in na fara wannan harkar fa kafin na fara wani da wani suna yi ne suka tsina na shine amfanin hankali ko da ba ba ka komai a gida ko da ba ba ka komai kamata ya hankali ne ma amfani cewa ina so rayuwa ta ce kyau ya zanto nan gaba ni ba na girma na yi kaza na yi kaza kai amfani da wannan kar ka kake wani ya zo ya jaka yan shi ana ba shi kuɗi a gidansa ya kai ku gurin da bai dace ba kar ka so ma an bayyana da kyau ko kuma wannan kokolwar da karga amfani da ita kana solving um problem a aji ita ya kamata ta ƙara amfani wajen wajen gina rayuwarka haka ya kamata idan ba ta yi amfani wajen gina rayuwarka ba to ba ta yi amfani ba kwata kwata wannan shine abin da ya kamata ya kalla ko ba ai ba fada a gidanku ba kawai ka tsaya ka nutsu ka kalli wannan cewa a cikin lokacin mu ga mutane kala biyu ne akwai ashabul yamin da ashabul shimal ashabul yamin din nan ana sha'awar su kowa a sha'awa sai kai wa kanka kawai karatun tani sana ashabul shimal din nan waye yake sha'awar su ya ishe ka kawai karatu ba sai an ja aya ko hadisi ba shine fa atabiru ya ulil albab hankalin da Allah ya baka kullum ba wai kawai iya sanin BYDF ba in hankalin ka iya nan ya tsaya to ba ku ci ne ko shakka babu in da iya BYDF ya tsaya ba wata kwata ba ku ci ne kai daga nan zaka ji layi waɗanda suke tababbu shi za ka ji ya taho ya tafi kawai domin da ya amfani da hankali in dai mutum zai gama jami'a ko ta ce ni in ya dawo ya zauna wai saboda kawai bai samu aiki ko ba bashi jari a gidansu ba ya koma ya zama wani iri ko shakka babu babu kafi ne kamata yi wannan tunanin ya yi amfani da shi wajen duk da aka bashi BYD a layi daya ya cika sai bibi to kamata yi tunanin yadda zai samar da sana'a kasa ta kansa da irin wannan tunanin ake kamata a takarta ba da kuka ga yan da suna yi wancan nan da jir da ya kirkiro lido da kwado da abu ai asali sarakuna ne asalin su sarakuna ne waɗanda suna bayi da wannan ne wajen kaya za a yi su karatun ke so su samu kawai na yaki shi ta zaka rika ganin taka da waye da wakan da kallon duk wannan ka kalla strategy suke amfani da shi da yaki abin da yasa zaman jai na Usman aka zo aka haramta saboda suna amfani da shi wajen kuɗi sai aka kuɗi kuma yana haifar da gaba kun bai da kyau ko shi sai na Ali suka zo suka sa doka mai tsanani akan irin abubuwan amma asali su suna amfani da wannan ne kawai ne ya za a yi aka fara yaki cewa muna da badala guri kaza da guri kaza da kaza sai a zan kasa waya kana yana zan sa wa'annan da tayari ba tare da wa'annan sun shine gaba ɗaya wannan abin da suke koya kenan kaje za ba za ka yi amfani da taka kwalwar sai da za ka yi ka sabar da wata sana'a wanda maybe ka kalli iya ungo ke yanzu dauka tare a ya ke kira mai ko jahil ko sabuwar gandu cewa wannan unguwar yanzu na gama makaranta ne ba ba su da shi menene ba su da shi wanda da iya dubu biyar kawai zai iya samar da abin da ba sai an je nesa za a samu ba daga nan wa'annan tunanin ake bukata amma sai girman kai sai farkin fai kawai shi mutane sun dori dauki girman kai sun sa wa kansu suna ta tunanin wani abu da ba zai zo ba an kare ne kai abin da yake reality ka kyale wa farki kawai wannan duma farki ne shi kuma a farki za ka iya zama shugaba a Amerika ba ba iya nan ungo ba na Amerika ba yanzu za ka zama kai kake ba da umarni to saboda haka ya kamata mu farka gaskiya mu farka daga wannan mafarkin da muke to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa wannan ranar wato wa ratna bani isra'ila alkitab hudan wa zikra li ulil albab shiriya ne da tintintini ga masu hankali sai Allah yake ne فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار الله يجي فاصبر يا هكولي إن وعد الله حق لن القول الله جسياني واستغفر لذنبك كان مغفرة ذنبك وسبح بحمد ربك aika tazmini kana gode wa ubangijinka shine subhanallahi wa bihamdi yana cikin tazmini banda na gabar da yamma yana cikin tazmini wanda yake mutlaq kawai in ka tuna kai subhanallahi wa bihamdi saboda babban zikiri ne ka kore wa Allah duk wata rakasa ka tabbatar mar da duk abin da yake na yabo shine subhanallahi wa bihamdi dan mutum ya rike wannan zai ga budi a rayuwarsa kwarai da gaske wa tabi'a bi amri rabbika bil ashi da yammati wal ibkar da kuma tafiya shine malamin sai ce azkaru sabahi wal masa kai kallolin safiya kai ne yamma nan ka dauki zikirin safe ka dauki zikirin yamma kana yi duk wanda baya wata da zikirin safe da na yamma ko zaka ji wato rayuwarsa tana tafiya daidai amma wallahi in kana wata da su zaka rika samun tangarda ne yawa amma an karke su kamar abinci yadda yanzu in an tashi daga nan wani yana zuwa gida cikin zai fara zuwa musamman idan abincin federal government yake ci dawa ba shi ba ba ba ciwowa yake ba kawai zuwa yake ya tara an dafa to zaka kawai cikin zai tinkara ana irin da karatun nan cikin zai to so da yadda ba ka manta abinci bai kamata ka manta azkar ba domin wannan azkar din shine garkuwarka abin da zai baka kariya da safe ya baka kariya da yamma daga mugayen mutane da aljanu da shi ne Allah madaukakin sarki yace ne innal ladina yajadiluna innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighin wane mutum فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير Allah yace innal ladina yujadiluna fi ayati llah hakika wadanda suke mutu dangane da ayoyin Allah duka uku kowace al-ayatul kauniyya al-qadariyya ko al-ayatul shar'iyya kowace wadanda suke mutu da wadannan bidai sultanin atawun ba da wata hujja da ta zo musu ba Allah yace in fi sudurihim ai ma fi sudurihim ba abin da ke cikin zukatansu illa kibrun in banda girman kai shine wada hujja ta zo karara ka ci karba shine tsantsan girman kai ta ce gaskiya haka annabi yake badan haqqi wa gamtun nan ta ce gaskiya da raina mutane shine girman kai to kaga kibru tsantsan girman kai ne kawai kuma hun bi baligi ba za ta iya wato riskarsa ba abin da suke so su riska ba za ta riske shi ba sai Allah ya ce fasta'id billah ka nemi tsari a gurin Allah kawai bawa Allah da wani ya zo ya fara jiga fera cewa an sa ka a gaba amma kaza to ko ba gurin Allah gurin sa ake neman tsari kai ya jiga kai kai ka gurin wanda wato in ka je gurin boka hanya ba za ta bulle ba innahu huwa sami'ul basir domin Allah ne ji ne albasir kuma mai gani ka duba sunayen da aka cike da su ba karshe dai a tsorata ka ba to duk wanda zai je kuye maganganun sa a kuye Allah yana jin sa sannan baka ganci ba shi kuma Allah ya ganci to sai baka kara to shi sai aka cike da innahu huwa sami'u al-basir sai Allah ya ji la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin akthara nas la ya'lamun Allah yake da khalqus samawati wal ardi lallai halittin samai da kasai wato akbaru min khalqin nas sun fi halittar mutane girma kowa ya yarda da haka saboda kasa ta fa halittar mutane girma walakin na aksaran nas la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba sai Allah yake ne وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون kajiba Allah yake wa ma yastawi al'ama wal basir ba za ka taba daidai da mai gani da makaho ba har ku dauka ganin ido ba shi ba fa ina la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati isdur ba na ido ake bayani ba a'a wanda zai ka gaskiya kurukuru amma yake karba shi makaho ne ko yana gani ba ga ayat da muka biya ba ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا الدنيا هنا جميل قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي فتركتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن تقول هذا أمسى كنا بعدين يجي أكي مغنى بجي saboda haka gani ne na zuciya wanda gaskiya zaka zo mutum yake karba cewa Allah yake ba zaka taba daidaita masu karbar gaskiya da wanda ba za karbar ta ba me gani da wanda baya gani me gani shine wanda yake karbar gaskiya mara gani kuma duk ganin sa shi kuma wanda baya karbar gaskiya wallazina amanu da wanda suka yi imani wa amil salihati suka aiki na kwarai wannan mutum ba za ka taba hada waɗannan kuma da mai sabo ba da aiki na kware da mai sabo su ba za su zama daidai ba sai Allah ya ce qalilan ma tatazakkaru kadan ne masu tintintini kun ji ko har yanzu bayanin tunani yake kadan ne masu tunani akan haka sai Allah ya ce إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Allah ya ce inna sa'ata haqiqa lokacin nan na alkiyama la'atiyatin ya riga ya zo ba ya gama zuwa shine da afiyatin la raiba fiha babu kokonto a kanka Allah da kansa zai ce ya gama zuwa ka duba ka gani a cikin mutane akwai wanda yanzu ne ma kyauta yace wani gobe ka zo karbi dubu biyar Allah ya da kafin ka je ka karbo ka ba kake ta saboda ni ka tabbatar baya ka ba alƙawari to ina ga Allah ya ga ma ta gama zuwa ta zo din kuwa inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin to shi ne Allah yake la atiyatu la raiba fiha ita kiyama mai zuwa ce ba kokonto a kanta walakin aktharun nasi la yu'minu sai dai mafiya yawan mutane ba su yi imani da haka ba sai Allah yake ne وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roƙo roƙe ni astajib lakum in ji kuma zan amsa mu in dai kuka roƙe ni innal ladina yastakbiruna an ibadati hakika wanda suke yin girman kai gaban roƙo na sai yadkhuluna jahannama dakhilin lalle za su shiga cikin wutar jahannama wutar jahannama dakhilina suna kaskantatu la kantatu mali fi hada min fadlihi tabaraka wa ta'ala wa karami wanda yana daga fadalarsa mai girma da buwaya da karamcin ta annahu na daba ibadahu ila du'a'ihi Allah ya zaburar da bayinsa wajen roƙonsa wa takaffala lahum bil ijaba sannan ya ya musu alwashin zai amsa kama kana Sufyan al-Thawri kamar da Sufyan al-Thawri ya kuli ya kasance yana cewa ya man ahabbu ibadihi ilayhi man sa'alahu fa aktsara su'alahu wane mutum ya man ahabbu ibadihi ilayhi man sa'alahu fa aktsara su'alahu wa ya man abghadu ibadahu ilayhi man lam yas'aluhu in ya tashi roƙo Allah madaukakin sarki su biya da sauri cewa ya wanda yake son bawan da ya fi roƙonsa idan ka fi roƙon Allah ya fi son ka idan ba ka roƙon Allah kuma ya fi kin ka haka yake wa Allah kirari yanzu ya roƙe shi a addu'a Imam Shafi yana cewa Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adamu hina yas'alu yaghdabu Allah madaukakin sarki wato yana fushi da kai ga daina roƙonsa amma dan adam idan ka matsayi shi da roƙo sai ku bata shi kuma Allah in baka roƙonsa ne za ku bata dan adam kuwa koda abin da zai baka ba shi da alaka da shi yanzu ko kasa mutum kake zuwa kullum yana diba ya baka wata ran ka je zai ci kai ba za ka iya diba ba zai ga ma haka tsakanin ubangiji madaukakin sarki sannan ku lura da kyau wajen addu'ar kalmar su'al a Qur'ani da tazo duk inda tazo sai Allah ya faɗa amsar da za a bayar amma wanda ta addu'a yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ya Allah yake qul fihi ma ismun kabir yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid yas'alunaka 'anil anfali qul al anfalu lillahi wa rasul yas'alunaka 'anis sa'a ko ayyana murtaha bima anta mun duka ya kalu raka an sa'ati ah sai ta tsira azab kul inna ma ilmu inda rabbi la yajliha li waqtiha illa hu kaga duk ko ina sai da Allah ya bada amsa amma da yazo magana akan addu'a sai yace wai za ka alaka ibadi bai ce fa kul inni qaribun ba sai ce fa inni qaribun sai kawo fa'un kawai kai nan take duk wato da zarabawa na yaro ke yi fa inni qaribun to lalle ina kusa da shi sai ce ujibu da'wata da'i da da'an wai za ka alaka ibadi anni fa inni qaribun da zarar bayi na sun tambaye ka dangane da ni to ina kusa da shi ujibu da'wata da'i ina amsa addu'a duk wanda ya roke ni idan da da zarar ya roke kaga babu kyamaci tsakaninka da mai addu'a domin addu'a ne li'anna du'a huwa al-ibada domin ta addu'a ibada wani waye wa wani yanzu ba za ka ce ka gaji ba saboda tsabar san da ba ta take ba sai ma sallah a cikin yi ba zai yi ba duk irin dukkan Romeo da Juliet din da kuke ba sai ta tema ba ba kai ka mata sallah ba saboda tsabar san da kake sai dai kai abarka ko kai abarka an bayyana da kyau ko haka ita ma addu'a ibada ce ko waje yake yi sai dai a kai aka sai za ka yi saba'in bisa ɗari wani ya kai aka talatin bisa ɗari shi ne ka'ida wanda zai koma gefe sai an ya ce ai mar addu'a to ba su su su irin zama babu babu sama da irin ta Allah sai haka ake ita addu'a sai dai a kai haka wani aka ba addu'a amma kai ma kana yi shine kaida kai ma kana yi to bari mu kai haka an fahimta da kyau ko to saboda haka addu'a babu jamaci tsakaninka da ubangiji madaukakin sarki da zarar ka roƙe shi yana amsa ba tana da adab adab na dabai da aka kawo ya cika ko yau na ga zamu kai a nan sati ne zuwa sai mu karanto adabul du'a din ba muke so mu karanto abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya guje mu da lafiya Allah ka inganta lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka waɗanda suke mana rufiya da asibiti na alkhairi Allah ka biya musu bukatun wasu ɗan da suke neman aiki da sana'a da masu neman jari Allah ka taimake su muna roƙon Allah da sunayen ta jawa da tsohon da wanda ka iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah da dukan su da gaba masu rai kuma Allah mu ɗauki da su ka ƙara mu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen ta jawa da tsohon da wanda ka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta kowa gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen ta jawa a ƙasar mu Allah ka zauna da ita lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba mu shugabannin da za su tallafa mana kyautaya mana اللهم علمنا في أولادنا وأكل حلمة الأولاد أمورنا واجعل ولايتنا في مخافة وتقاطع وعبادك يا رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا أبيك الذي بالذات عما يشركون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.